بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi sha shida ga watan safar shekarar hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da lissafin goma ga watan august 2025 wannan shi ne darasi na saba'in da biyar insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin jami'u bayani ilmi wa fadli jami'u bayani ilmi wa fadlihi wallafar al-imamu abu umar يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي رحمة الله عليه ابن عبد البر يا رسول الشكرة تقريه دا ستين دا ما يهجر من الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وانا دا تاكي ناشي انا دا تكون مهمة دا تكفي بسكي كرنتا دا لدب الإلف آه jama'a mun saba muna ci gaba da bibiyan al-Imam Ibn Abdul Barri a cikin tattaunawarsa game da wato yin Allah wadare da yin magana a cikin ilimi ba da hujja ba shine al-qawlu bid-din bi ghairi ilmi ko ar-ra'yi kuma kamancin haka ya koro maganganu mabambanta har ya tike zuwa ga mas'alar wato a rikicin al-Imam Abu Hanifa da ashabul hadith rahmatullahi alal jami' da irin karantsana da suka gwada masa da yadda suka soki lamirinsa saboda wato kutse da yayi da da zakewa da yayi wajen almasail iftiradiyya da kuma wato abinda ake cewa ainihin wato al-irja shine sai yake kokarin ya daidaita alƙalluma inda yake nuni zuwa ga cewa lalle Abu Hanifa yayi waɗannan kurakurai amma fa ba su kai tsananin da ake so a nuna ba sannan kuma ba shi kaɗai ke da irin waɗannan kurakurai a cikin malamai ba shi ne za mu tashi daga lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da tara a inda yake cewa wa anin laif ibn sa'adin annahu qala daga al-imam al-laif ibn sa'adin al-misri rahmatullahi alayhi yake cewa ahsaitu ala malik ibn anas 70 mas'alatan كلها كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما قال فيها برعيه yace ni allaifu na ƙididdige mas'ala guda saba'in cikin mas'alolin ilimi waɗanda al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya ba da fatawa da su saɓanin abinda alim sallallahu alaihi wasallama ya karanta saɓanin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yayi magana ne da ra'ayinsa wa qad katabtu ilayhi a'izuhu fi dalika kuma har ma na rubuta masa wasiqa nayi masa wa'azi na masa nasiha akwai shahararriyar wasiqa ta risalatul layl ila malik ibn anas dogo wasiqa ce akwai ta cikin tarihi wanda imam Allah ya rubuta wa malik yana mishi nasiha yana jan hankalinsa akan wasu abubuwa da yake gani na kurakurai a cikin mazhabin maliku da fatawarsa ba zuwa ya kafa mishi wato raddi ko ko ko raddin gaggawa ko sakon gaggawa ba a rubuta mai sako yayi na mutuntawa da girmamawa kuma ya mishi bayani dalla dalla abu kaza da kace karawaito hadisi ya ce kaza kai kuma ka ce kaza me yasa ka faɗi kaza shararre wasiƙa ce idan kai bincike zaka iya samun ta a cikin littafan tarihi da littafan ainihin wato taraji al-imamu al-qadi iyad ya kawo tattaunawa akai a cikin littafinsa na tarihi din can na ainihin wato takribu takrib na tarihin malikiya din sai yake cewa qala abu umar abu umar yake cewa shi ibn abdul kenan laysa ahadun min ulama'il ummati yuthbitu hadisan yuthbitu hadisan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ثم يرده دون دون ادعاء نسخ نسخ ذلك babu wani malami cikin malaman musulunci wanda hadisi zai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya shafa wa idan shi kuka kawai tun kuɗi hadisin ba tare da yayi wata da'awa ta cewa an share hadisin bane bi asarin ta hanyar kawo wani ilimi mislihi irin wancan au bi ijma'in ko kuma ya kawo magana ijma'i au bi amalin yajibu ala aslihi alinqiyadu ilayhi ko kuma saboda wani aiki da yake ganin shi ya wajaba a tafi zuwa gare shi au ta'anin fi sanadi ko kuma saboda suka a cikin isnadinsa walau fa'ala zalika ahadun saqatat adalatuhu da wani zai yi haka to da mutuncin shi ya zube fadlan an yuttakhadha imaman balatana kuma a ce ya riko da shi a matsayin jagora wala zima husmul fiski da ya zama mutumin banza wala qad afahumullahu azza wa jalla min zalika ubangiji madaukakin sarki ya kiyaye malaman musulunci daga wannan mummunar katubara abin da yake cewa shi bayan da kawo wacce magana ta cewa al-imamu al-layth ya kididdige wasu kurakurai ne imam malik har wajen guda saba'in to sai ki suna maka ba kurakure ba ne wai da maliku kawai da gangan yana ganin hadisi kawai ya ce ba za ne aiki da shi ba ya aiki da wani sarransa ko son zuciyarsa ya ce mara musulunci ba sa wani mun sha yin wannan magana cewa in dai malami sunan shi malamin musulunci wanda kuma ya san ilimi sawa'un na da ko na yanzu babu malamin da ke wannan gangancin yana ji yana gani ya ki aiki da hadisi wai wanda ya inganta kawai ya ce ba za mu yi aiki da shi ba to wannan sai ya ɗarika ne yake wannan da shi'a da sauran ƙungiyoyin ɓata musamman yanzu yan ƙala ƙato wanda su kuma tafarkin su wake amma nan musulunci ya yi mutul huda tun daga kan tabi'ai da atba'u tabi'ina da sauran limaman musulunci har zuwa zamanin da muke rayuwa ba sa wa hadisi wannan gangancin amma ana iya samun hadisi ya zo sai ya zo malamin ta wata sigar da ba zai yi aiki da shi ba shine ko ya kalle shi a matsayin hadisi ne mansukh a iya iliminsa wannan hadisin an share hukuncinsa kamar yadda wasu malamai tun daga kan al-imamu al-imamu Abu Dawud da ya ruwaito hadisin azumin asabar ne yace game da shi yace hadha mansukh yace an share shi kaga shi sa ba zai aiki da shi ba saboda a iliminsa da ya cike zuwa gare shi hadisin shararre ne alal misali kenan ko kuma ya kawo wani wani ijima'i cewa malamin musulunci sun yi ijima'i akan akan rashin aiki da hadisi kamar da za ka ji da yawa a cikin masayi sai a ce to ijima'i ya zo akan wannan hadisin ba a aiki da shi au bi amalin ko da wani aiki wanda ya jibo ala asulolin ta yaro ne wanda shi wannan aikin sai a ga shi ya fi cancanta a kamar da mamadin zai ce to wannan ba shi ne aikin mutanen madina ba mutanen Madina ba sa aiki da wannan hadisin ko kuma ya zama isnadin hadisin bai inganta ba ya soki isnadin to kaga duk waɗannan za su iya zama wato zari'a zuwa ga daina aiki da hadisin abun wannan malamin ya rage kuma idan sauran malamai suka kalli wannan maganar da malamin ne shin daidai ce sai a karba ko ko ba ita ce daidai ba ita ce marjuhiya ta yi a wurinsa hadisin bai inganta ba su kuma sun tabbatar da inganta hadisi yanzu misali hadisan shafan fuska da addu'a wasu malamai sun ce ba su inganta ba saboda haka ba sa yi ba sa aiki da sun yi addu'a ba sa shafa ba su su wasu malaman kuma sa irin su al-imam ibnu hajjin suka ce hadisin ya inganta an haɗa da hanyoyin su kuma saboda haka suna yin aiki da shi kaga wato daga nan za a iya samun sabanin ra'ayi kenan wajen aikata hadisin ko rashin aikata shi wanda suka ƙi aiki da shi ba su ƙi aiki da shi saboda wai suna da taurin kai ko suna ƙyama hadisi ba a saboda a wurinsu wannan hadisin bai inganta ba ko kuma su hadisin wata fassara daban da kake tsammanin ya kamata a yi mata sai su ce a fassara su wannan hadisin ga abin da yake nufi da haka lazima haka za su yi aiki da kai a zahiri kake ganin wai sun saba wa hadisi to za ka ga a wannan zamanin akwai ta taɓurza shine akwai mutane da dama a cikin karakar ustazai da 'yan zafin kan addini da ire-irensu waɗanda suke da galafi da saurin tuhumar malamai da cewa ba sa aiki da hadisi to wannan ba ilimi wani jama'a wannan kuma muguwar tuhuma ce dan kaza abin da yake cewa da za a samu wani malami yayi haka to da ya zama mutumin banza da za a kira shi da lazimahu ismul fiski kuma da da mutuncin shi ya zubi da za a samu wani malami wanda aiki shi kenan yanzu kamar wacce da ake cewa da masu suka to wannan mutum banza ne shine ma'anar magana mutum banza ne wanda mutuncin shi ya zubi wanda bai da aiki illa lissafa hadisai ya ce ba su tabbata ba to haka wanda suke a Kaduna haka wanda suke a Kano haka wanda suke a Sokoto duk inda ka samu irin waɗannan to lazimahu ismul fisq ya zama mutumin banza wanda ba za a karɓi ilimi daga gare shi ba amma asalin malaman musulunci waɗanda muke kullum muke kan tattafansu muke musu fata alkhairi to ba sa yin wannan amma za ka iya samun a aikace ga wani hadisi ba su yi aiki da shi ba saboda wani cikin uzurorin nan kaga ko su koyi waɗannan ƴan dagajin kawai kyau za su ba mu yarda ba ƙarya ne annabi bai faɗa ba kaga wannan shine fasikancin da rashin adalci na ilimi na fata mu kiyaye jama'a Allah ya kyauta wa naqamu aidan ala abi hanifa lil irja daga cikin abin da aka soki abu hanifa da shi akwai al irja al irja ɗaya ne daga cikin akidu na bid'a wanda ita ce mafi sassauci a cikin akidun bid'a na aqa'i wanda take nufin wato al irja ya zama wani dan mazhabi ne tsakatsaki tsakanin mu'tazila da khawarija tsakanin waɗannan ‘yan bidi'a manya-manya guda biyu ko tsakanin shi'a da nasu ba da sai a ce irja'i masu jinkirta ayyuka fi musamman iman wa min ahlil ilmi man yunsabu ila irja daga cikin malamai akwai da yake dangata zuwa ga irja'i baya ga shi Abu Hanifa kaman malamin sa Hammad ibn Abi Sulaiman kaman ɗalibin mazhabin sa Imam Tahawi kaman mutane irin su Suleiman al-Taymi shi ma mutumin Kufa ne kaman Talq ibn Habib duk waɗannan suna cikin da ake danganta su wani lokaci zuwa ga irja'i in kana son ganin maganganu masu tsawo akan yadda ake mu'amalantar irja'i ko kuma littafin Ibn Taymiya shine Al-Furqan bain al-Haqq wal Butlan ya tattauna sosai a wajen Allah ya gafarta masa so wa min sai ce to kaga wa min ahli ilmi man yunsabu ila al-irja'i kafir daga cikin malamai akwai wanda da dama ake danganta su zuwa ga irja'i لم يعني أحد بنقل بنقل الكبيه بنقل بنقل كبيه ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة الإمامة أما سيد منا ما لم يبس بعد muhimmanci su ɗauki abin a matsayin wata matsala muhimmiya ba cewa bari su hakaito labaran da aka faɗa game da waɗancan da ake tuhuma da hijabi sai na Abu Hanifa na Abu Hanifa sun ba da muhimmanci akan saboda limamin da ga imam ha imam al-bukhari a cikin kitabu tarikh ya ambata yace abu hanifa yace an tuhume shi da irja'i duk inda ka san tarjuma sa a cikin tarihu hiti salam ne na na khatib a cikin tarihu tarihu kabir na imam al-bukhari a cikin ibn adi al-kamil a cikin mizan al-i'tidal da al-zahabi da ire-iren su zaka ko ina ana ambatan cewa ana tuhume shi da irja'i yace آه وأيضا وكان أيضا مع هذا يحسن سنكم أقول حسد وينسب إليه ما ليس فيه وأن حسد تكساء تندنجا تامش أبن دبايا تردش ويختلق عليه ما لا يليق به سنكم أدنج واتو danganta masa ana kirar ƙarya ana danganta masa abin da baya tare da shi za ku yi tunawa waɗanda muka karatu da su a can baya a cikin al'ibar sun da muka tarjama abu hanifa a shekara ta ɗari hamsin bayan hijira mun tattauna sosai akan abin da ya shafi waɗannan masaloli wa kad afna alaihi jama'atun min al-ulama'i wa faddalu an samu wasu kuma cikin malamai sun yaba mishi kuma sun fifita shi akan wasu wala alla na in wajadna nashatan najma'u min fada'ilihi wa fada'il malik wa shafi'i wa thawri wal auza'i rahimahumullah كتابا أملنا جمعه قديما أملنا جمعه قديما في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله تعالى yace idan muka samu dama a nan gaba za mu rubuta tarihinsa da tarihin falalolinsa da shi da maliku da shafi'i da fauri da auza'i Allah ya musu rahama gaba daya wani littafi wanda mun dan jinkirta rubuta shi muna fata nan gaba mun fara rubutawa mun yi gurin rubutawa amma mun jinkirta nan gaba za mu rubuta shi insha Allah kuma ya rubuta don Allah ya gafarta mai yana da littafi al-intiqa fi fada'il thalathati al-a'immati al-fuqaha al-intiqa fi fada'il al-a'immati thalathati al-fuqaha ya taƙaito akan al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Malik da Shafi'i wato tace zantuttuka game da falalolin falalolin limaman nan guda uku akwai taƙiƙin abu fata abu gudda yana nan mujallaji guda muna da shi a makarantar nan kofi kala daban-daban za ka yi samun shi a intanet ka duba littafi ne karami haka mai girman bulugul maram a tarihin waɗannan malamai ne kawai guda uku alimamu abu hanifa al-imam malik da imam shafi domin a da can waɗannan su ne ake kallo a matsayin a'immatul mazahibul fiqhiyya a lokacin ba a saka ahmad ibn hanbal sai daga baya domin ahmad ibn hanbal shi bai kafa mazhaba ba bai yadda ya bada fatawa a ma rubuta ba sai bayan rasuwarsa ɗalibansa da ɗaliban ɗalibansa musamman abin nan mai sunan shi khallal abubakar bin khallal wanda ya ɗari uku da sha uku shi ne ya tashi haikar ya yi shekaru yana ta yawo cikin ɗaliban ahmad ibn hanbal da ‘ya'yansa su abdullahi su salihu su abin nan marwazin da wane ne ga sanan ya ta yawo tsakankaninsu yana tara fatoyi imamu ahmad ibn hanbal ya tara ɗigga ga mujalladai akan tauhidi akan fiqhu akan suluki akan hadisi akan illa da wane ne to wannan shine ya kafa mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal to zaka sai zama waɗancan guda uku su suka fi shahara da mazhaba to sai daga baya kuma sai mazhaba Abu Imam Ahmad din sai shi ma ya samu kabuli ya samu rawaj ya tumbatsa sai suka zama guda hudu yayin da su kuma waɗancan na sauri da auza'i wanda su ma limaman ilimi ne ba su gaza maliku da Abu Hanifa ba su kuma nasu sai indisa sai aka waye gari ba su da ɗalibai ba su da mabiya sai aka daina jin labarin mazhabin a matsayin mazhabi mustaqili wa kana yahya ibn ma'in yaqulu ashabuna yufrikuna fi abi hanifata wa ashabihi malam yahya dan ma'in wanda shi ma wani lokaci ya mun ji a baya cewa yana da cikin da suka soki Abu Hanifa amma shi da ya magana ta adalci sai ya ce malaman mu ko mutanen mu malaman hadisi suna wuce makaɗi da rawa wajen sukan Abu Hanifa da ɗalibansa. Faƙila lahu sai aka ce masa, a kana Abu Hanifa ta ya kadibu, ya kasance yana yin ƙarya ne, faƙala, kana an bala min dalika. Ya ƙayya mutuncin shi ya wuce, matsayinsa ya wuce a ce ya yi ƙarya a cikin ilimi. Wa kana Ahmad ibn Hanbal ya kudu, al-Imam Ahmad yana cewa ra'ayul Auza'i wa ra'ayu Malik wa ra'ayu Abi wa ra'ayu Sufyan kulluhu ra'ayu. Fatawan Malik da fatawa auza'i da fatawar sufiyana duka fatawa ce duk ra'ayinsu ne wa huwa indi sawa a wuri na kuma duka ɗaya ne wa inna man hujjatu fil asai asalin hujja tana cikin hadisai wa an darawar di kala idza qala malikun wa alayhi adraktu ahla baladina wal mujtama'u alayhi indana fa inna ma yuridu rabi'at ibn abi abdurrahman ibn hurmus za ka ji malikuna yawan cewa wannan shi ne da cikin mutanen garinmu suna yi kuma shi ne abin da aka haɗu a kan yi a garinmu to ba wai da gaske ne duka madina haka ake yana ishara ne zuwa ga wasu manyan malamansa guda biyu da yake dogara da iliminsu da fatawarsu rabi'a ibn abi abdurrahman da kuma ibn hurmus shine abdullahi ibn yazid ibn hurmus afwan ba wannan bane wannan ya rasu 148 akwai abdurrahman ibn hurmus shine shine maliku yake magana ko insha Allah ibn Hormuz ko kuma Abdullahi ibn Yazid ibn Hormuz wanda abin nan tabaka shi kasari وذكر محمد بن الحسين الأزدي الحافظ الموصلي الأخبار التي في آخر كتابه في الضعفاء قال يا ابن معين الإمام الأزدي أتكن كتاب الضعفاء ماشي يا أم بتشوى سلا باري أتشن تفض سيكي تشوى دقاها يا معين ما رأيت أحدا أقدمه على وكيعي ni ban taba ganin malamin da zan daga shi darajar shi fiye da wakiu ba wa kana yufti bi ra'ayi abi hanifa amma wakiu ya kasance yana fatawa da fatawar abu hanifa wa kana yahfazu hadithahu kullahu dukkanin hadisan suna cikin kwalwarsa wa kana qad sami'a min abi hanifa hadithan kathira wakiu ya ma yi karatu a gun abu hanifa na hadisai da yawa قال الأزدي هذا من يحيى فيه تحابل ya ce wannan maganar daga malam ya haya akwai tahamuli akwai ɗaukar zafi walaisa waki'un ka yahya ibn sa'id wa abdurrahman ibn mahdi da ya ce waki'u babu wanda ya kai shi wannan magana ba haka bace domin waki'u bai kai yahya ibn sa'id al-qaffar waki'u bai kai abdurrahman ibn mahdi ba wa qad ra'a yahya ibn ma'in ibn ma'in haula'i wa sahibahu kuma haya dan ma'in ya gamu da siya ibn sa'id ya gamu da sa'ad abdurrahman ibn mahdi kuma ya karatu a kansu kuma mu mun san sun fa wakiyu ile ya ce bai kai wanda ya kai wakiyu ba wannan kawai kamar yana faɗan magana ne kawai ta ta ra'ayi ko mun gane qala wakila li yahya ibn ma'in ya aba zakariya abu hanifata kana yasduqu fil hadith saboda shi yayi karatu a gun Abu Hanifa saboda ka duk da shi ma babban malamin hadisi ne ba zai iya sukar Abu Hanifa yadda sauran malaman hadisi suke suka shi ba saboda shi malamin sa ya fi ya fi shi sanin su ya fi su sanin shi kuma shi yana da wata alfarma a gare shi ta malamin sa ko yayi an tambaye shi aka ce Abu Hanifa hadisin shi mai kyau ne qala saduqun yace gaskiya mai kyau kila lahu wa shafi'i kana yakdibu shafi'i fa yana ƙarya qala ma uhibbu hadithahu wala dhikrahu jani bana son maganar shafi'i bana son ma abuci shi bana son hadisin shi kaga yanda cewa yana da matsala da shafi'i saboda dai saboda shafi'i ya ci dinduniyan fatawoyi da yawa na Abu Hanifa kuma ga qala wa qila li yahya ibn ma'in aka sake sake ce mishi ayyuma ahabbu ilayka abu hanifa ta aw shafi'i aw abu yusuf al-qadi a cikin wadannan malaman wa ka fi so abu hanifa imamu shafi'i ko abu yusuf al-qadi fa qala amma shafi'i fala uhibbu hadithahu shi ne shafi'i ba ruwana da shi wa amma abu hanifa sa faqad haddatha anhu qaumun salih shi kuma abu hanifa yana da dalibai mutanen kirki da suke karatu a gurinsa wa abu yusufa lam yakun min ahli kadhib abu yusufa ko ba san shi da ƙarya ba kana sadukan yana da gaskiya lakin lastu ara hadithahu yujzu amma hadisan shi ba su da kyau kaga har yanzu dai ya fi saukin ra'ayi akan Abu Hanifa saboda bai saboda waccan magana cewa Abu Hanifa malamin sa ne ya saurari karatu a gurinsa ko mutumin garin su ya zo da shi da sauransu to haka yana yana mushi mujamala duk da tsananin ya haibu ma'in a cikin malaman hadisi wajen wajen wajen tarjuma mazaje amma kaje a nan wurin an same shi da sassauci dan ka gane kowane mutum yana da wasu ahalul muyul yana da wasu muyulat zuwa ga malamansa zuwa ga mutanen garinsu zuwa ga wanda ya koyi karatu a wurinsu ko dai bi haƙƙin ko bi hawa sai an samu in tashi mu'amalanta su zaka ji akwai sassauci waɗannan ƴan uwan shi ne mutanen garinsu surukan shi malamansa to ka ba shi uzuri ɗabi'a ce babu yadda ya قال أبو عمر لم يتابع يا ابن معين أحد في قولي تشافي باب وند يدي da wannan magana da yayi akan shafi ba taba yadda da ita ba wa qawluhu fi hadisi abi yusufa hakanan abin da ya faɗa a cikin hadisi abu yusufa wa hadisi shafi'i ahsanu min ahadisi abi hanifa hadisin shafi sun funa abu hanifa kyau wa qala hasan ibn ali al-hulwani qala li shababatu ibn sawar kana shu'ba hasan ar-ra'yi fi abi hanifa haka shi ma shu'ba saboda mutumin garin su shi ma mutumin kufa ne yace shu'ba maganganun shi suna da kyau game da Abu Hanifa wa kana yastanshibni abyata musawir al-warraq ya kasance yakan rera mun waɗannan waƙoƙi na musawir al-warraq idama idaman nas yawman qaya suna bi abidatin min al-futiya latifa wa dhakara al-abyat allati taqaddamat wacin waƙoƙin da aka muta idaman nas yawman qaya suna bi a bi a bidatin min al-futiya latifa idan mutane suka kafa mana hujjoji na kiyasi wa qala ibn al-madini abu hanifata rawa anhu al-thawri wa ibn al-mubarak wa hamad ibn zaid wa hushaym wa waqi ibn al-jarrah wa abbad ibn al-awwam wa ja'far ibn awn wa huwa thiqatun la ba'sa bihi wani tace magana ibn al-madini shi ma akan abu hanifa cewa waɗannan manyan malaman sai sufyan al-thawri abdullah ibn mubarak hamad ibn zaid hushaym ibn bashir wa kai ibn al-jarrah abbad ibn al-awwam awn ibn yahya ibn awn afwan Jafar bin Aun dukkan su yi riwaya da gare shi sai ce kuma amintacce ne babu laifi ga mace wa qala Yahya ibn Sa'id rubbama istahsanna ash-shay'a min qawli Abi Hanifata fa la aqulu yace wani lokaci muka ji wata magana ta Abu Hanifa sai ta ba mu sha'awa ta burge mu sai mu aiki da ita qala Yahya wa qad sami'tu min Abi Yusuf al-Jami' as-Saghira na saurari al-Jami' as-Saghir na Abu Hanifa daga ɗalibinsa Abu Yusuf al-Qadi in ji Yahya ibn Sa'id قال أبو عمر والذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه ولن سكي رواية لدى أبو حنيفة سكي كوتة تامش فتو سكي يبيش sun fi yawa fiye da waɗanda suka yi magana a kansa wannan magana ma dunkulalliya ce amma ku koma kamar sassanar sahiya ta shekul albani kamar littafin imamu zahabi mizanul da itidal kamar littafin ainihin tarikh wajatul salam kamar at-tankin ma fi ta'rifil kautsar min al-abatil za ka ga an lissafa mutane suka soki abu hanifa sun kusa mutum da yake sun wuce tamanin cikin malaman hadisi da cewa waɗancan sun fi yawa wannan magana ce bin kulindiya walladina takallamu fi min ahli hadisi aksaru ma abu alayhi al-igraqu fi ra'yi wal qiyas wal irja wanda suke magana cikin malaman hadisi game da shi mafi girman abin da suka aibata shi da shi shine al-igraqu fi ra'yi zurfafawa wajen maganganu din nan da a gani na wal qiyasi da zurfafawa wajen kafa qiyasi wal irja da irja'i wa kana yuqalu an ce yustadallu ala nabahati rajul min al-madiyina bi tabayunin nasi fihi ana gane mutum cewa babba ne idan ra'ayi ya bambanta a kan shi duk wani babban malami da za akwai sabanin ra'ayi a kan shi in ka mace mun tuniya wani ma sai ce maka kafiri ne wani kuma ce maka babban malami to wannan yana cewa da gaske babban malami haka in ka ambaci al-Imam al-Ghazali haka in ka ambaci Ibn Hajar haka in ka ambaci Imam Ahmad ibn Hanbal duk malami ana gane ya kai ya kawo ka ji ana ta sabani a kansa wasu suna so wasu suna ki wasu su raddi wasu su goyi baya to wannan da gaske babban mutum a wannan babban babban ne ba wani da bari shi ko mun gani shi ke cewa ala qalu suka ce ala tara ila ali ibn abi talib wa ga sayyidina ali ba annahu qad halaka fihi fihi fitiyani wato wato mutane guda biyu fi'a guda biyu sun halaka game da Abu Hanifa muhibbun mufridun mai so wanda ya tsananta kaunarsa sune rafida sun halaka game da Abu Hanifa afun game da al-Imam bin game da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa mubghidun mufridun da kuma nasiba makiya wanda su ma suka kai matuka wajen kiyayya in suka halaka game da sha'aninsu wanda ya dace shine ahlus sunna da ya tsaya tsakaki baya kinsa sannan kuma yana son shi da gurgudan abin da shari'a ta ce a so shi wa qad ja'a fil hadith annahu halaka fihi rajulan akwai hadisi wanda yake mawqufi daga shi Abu daga shi Ali ibn Abi Talib mun karanta shi a cikin sunna na Ibn Abi Asim za ku tuna da kuma fadailus sahaba da Imam Ahmad ibn Hanbal da Sayyidina Ali yake cewa radiyallahu anhu yake cewa mutane guda biyu za su halaka akan shi muhibbul mufrid wa mubghidul mufrid wa hadhihi sifatu ahli an-nabahati wannan shine siffan mutane masu daraja wa man balaga fi dini wal fadli wal alghayat wanda ya kai matuka kalli khalilur rahman ibrahim alaihi salam sai da wasu kafirai suka yi nufin kona shi yayin da kuma a wurin mutanen kirki kuma babban mutum kalli dan fodiyo yanzu babban mutum ne cikin mutane malamai masana wanda za ka samu wasu marasa daraja suna suna tuhumarsa kalli malam bakar guni duk wani malami babba haka za ka ga an rabu tsakankanin shi an rabu gida biyu game da mu'amala da shi qala abu umar wa balagani an suhail ibn abdullah tustari annahu qala ma uhaddithu ma ma ahadatha ahadun fil ilmi shay'an illa su'ila anhu yawm al qiyamah ba wanda zai kirkiro wata sabuwar magana ko wata sabuwar ka'ida ko wata mazhaba ko wata fatawa a cikin ilimi faci ranar alkiyama sai Allah ya tambaye shi akan wannan abin da kirkiro fa in wafaka sunnata idan abin nan da ya kirkiro ya dace da addinin Allah salima ya tsira wa illa in bai dace ba fa huwa al-aqab ya halaka Allah ya tsare mu daga halaka shi malin yace wa kad zakarna fil athar min al-athar fi bab usul al-ilm wa fi bab sifati al-alim ma yughni ya yughni al-kalam fi hadha al-bab wa billahi tawfiq a can baya yayi babi akan usul al-ilm ya bade akan sifatul alim yace to a cikin ya abuce su maganganu da bade mai kasa da wa an hafs ibn ghiya akwai wani dalibi cikin daliban abu hanifa shine hafs ibn ghiyas ibn qalil an-nakhai babban malami ne cikin malami ya rasu 194 bayan hijira malami ne masanin fiqh da hadisi yayi alƙalanci a sharqiyya a bagdad yayi alƙalanci a ƙasar kufa hasali ma ya mutu yana alƙali ne a ainihin zamanin halifancin Banul Abbas yana da hadisai da yawa an ce ya karantar da hadisai sama da guda dubu hudu daga haddasa babu littafi to shi ne yake cewa kuntu ujalisu aba hanifata da ina zuwa makarantar abu hanifa fa rubbama sami'tuhu yaqulu fil yawm al wahid fil mas'alati al wahidati khamsata aqwal sai na ji an zo da mas'ala guda daya a rana daya sai ya faɗi fatawa kala biyar a kanta yantakilu min ƙaunin ila ƙaunin da safe ya faɗi wannan fatawa kafin azhar ya canza kafin la'asar ya canza a wuni ɗaya ya fatawa biyar fa qumtu anhu wa taraktu ce sai na daina zuwa makaranta kawai ne ne abscondu wa talabtu alhadith na koma makarantar malaman hadisi sai Allah ya mishi buɗe kuma a cikin hadisi وكان عبد الله بن المبارك يقول ما لا عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام هنا تشوى كان يعجبني مجالسة آه سفيان الثوري ina jin daɗin zama da malam Sufyan al-Thawri wa kuntu idza shi'tu ra'aytuhu musalliya in naga dama zan je gidan shi in ganshi yana sallah wa idza shi'tu ra'aytuhu fi zuhri in naga dama nakan tarar da shi yana cikin wato karanta maganganu ko aikata wa da nuna gudun duniya wa idza shi'tu ra'aytuhu fil ghalib min al-fiqh wani lokaci kuma ka je ka tarar da shi ya kutsa cikin wata matsala mai zurfi ta fiqh wa rubba majlisin shahidtuhu ma sulliya fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace amma akwai wata makaranta wanda in ka je ba ka taba jama'a salati saboda ba a kawo hadisi har mai iska ne ko mun gani kala abdan sai abdan yace ka annahu arrad bi majlisi abi hanifa kamar yana ma abu hanifa yana majalisa abu hanifa wato irin abin nan jib da yake cewa ne harbin iska yake masu abu hanifa cewa maza ba su gane sauri ana karatun hadisi ana fiqhu ana zuhudu ana kaza amma ko ta makaranta wanda in kaje ba za ka taba ji an ce sallallahu alaihi wasallam saboda ba za a ji hadisi to Allah ne kyauta malam yace al-babul hadi wa sittuna hukmu qawli ulama'i ba'dhum ba'dihim min ibad wannan yanzu ya sake reshi dan mun ji gashi wasu malamai sun soki wasu malamai sun faɗi magana akan wasu to yaya ake mu'amalantar maganganun malamai akan junansu shine babin da ke magana akan hukuncin sukar da malamai suke wa junansu wata zama ruwan dare ga duniya a cikin duniyar ilimi tun zamanin sahabbai zaka ji dai kamar ka misalai Aisha ta soki magana Abdullahi dan Umar Ibn Abbas ya soki magana Abu Huraira Zaid dan Sabit ya soki magana Ibn Mas'ud tun cikin sahabbai ba a gushe ba malamai suna wa junansu raddi da harbin iska da gugar zana da iskata duk da yake su ba sa irin wanda ake a yanzu na zagi da cin mutunci da aibatawa da sharri da kage malaman musulunci ba sa yin wannan amma dai za su ɗauki magana ta su raga-raga da ita ko kuma su taɓa shafsiyarka ko su yi maka harbin iska ko gugar zana to ya ake hukunta waɗannan maganganu akan junansu مالك يجي أن يحيى بن أبي كثير قال حدثني يعيش بن عبد الوليد مولى للزبير بن العوام حدثه عن الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وزال صلى الله عليه وسلم يجي دب إليكم داء الأمم قبلكم وتم مطلع وتتشوتا وتأنوبا وتتيا أتكن الأمم من سقباتيكم تتاسدا أتكن الحسد حسد حسد, حسد. ganin kyashi wal bagda da kiyayya a cikin zuciyarku wal bagda kaga kiyayya tsakanin musulmi da musulmi tsakanin ahlus sunna da ahlus sunna tsakanin dan uwa musulmi da dan uwa musulmi hiya al haliqa yace ita ce kilifa mai aske mai askewa la aqulu tahliqu sha'r ba wai kilifa wannan ta aske gashi ba ko aska ta aske gashi ba walakin tahliqu dina wanda take aske maka addini sai addinin ka ya koma inda kaga kan mai ƙwaryen mulu babu komai ya kare gaba daya sai ka bata addinin ka gaba daya ka saka wa zuciyarka kin wani da kin wani da kin wani kuma kan me kake kin su akan addini wasu ma ɗan uwanka ne ustazai ko ɗan uwanka ne ɗaliban ilimi ko ɗan uwanka ne malamai ko masu wa'azi amma ka sa wa zuciyarka kiyayye su to ba za ka ankara ba sai addinin ka ya lalace gaba ki daya wallazi nafsi muhammadin biyadihi wallazi nafsu muhammadin biyadi ya rantsa da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa Allah kenan subhanahu wataala la tadkhul jannata hatta tu'min nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za ku taɓa shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku taɓa kasancewa mu'minai ba sai kuna ƙaunar junanku ala unabbi'ukum bima yuthbitu dhalika lakum bana ga muku abin da ne tabbatar muku da ƙauna da imani ba afshu salama bainakum ku dinga yada aminci ku dinga yada sallama tsakankanin ku ku dinga yi ku sallama wannan hadisi ne wanda hadisi ne kyakkyawa da malamai sun yi maganganu da yawa akan sa amma dai a ƙarshe dai ya kai labari yana cikin sunan tirmidhi da littafin sunan ta limamu albaihaqi da kuma ainihin wato ibnu abi dunya a cikin abin nan ɗinsa majmu'arsa hakanan abu sheikh a cikin at-tawbih hadisi ne da ƙarshe ya inganta kuma yana bada tsoro kwarai game da irin wannan rayuwa al-imamu al-bagawi shi ma ya fitar da shi da isnadi wanda yake mu'udari haka nan albazar a cikin kashful astar da dai sauran malamai kaga ya fara mana da hadisi wanda yake nuna hadarin da ke cikin ainihin wato kiyayya da hasada an ibn abbas kala khudul ilma haisu wajadtum ku koyi ilimi a gun duk wanda kuka ganshi da ilimi wala taqbalu qawlal fuqaha'i ba'dihim fi ba'd amma idan malami na cikin karantarwa sai ya tsaya sai yau wani malami dukar zana ko ya ko ya ci diddigensa ko ya ci agararsa ko ya mishi yarfi to banda wannan wannan ba ilimi ko mishi kan shi wannan dan adanci ne ya motsa Allah ya gafarta wa malamanmu da iyayenmu da sauran musulmi ya ka tara kuma babu wani malamin da ya tsira daga wannan dole sai wata rana ko wani lokaci ko a wani yanayi sai ya samu kanshi a cikin wani wata magana ko wani zance da za a za ka ga cewa lalle wannan ya sashiyan magana ce ba ta cancanta a ita ba to sai ka bi mai kayan shi kar ka ɗauka ka je ka gaya wa wancan ko kuma ka ci gaba da yayata ta abin takaici mu kuma yanzu wannan shi ne abin yayatawa malami zai zauna yayi karatu awa daya awa biyu awa ɗaya da rabi faɗi maganganu na ilimi duk sai ai watsi da su sai inda aka samu matsala yayi magana akan wani ɗan uwan shi to nan ne ƴan neman fitina za su za su yanke su ta yaɗawa ku kulura minti ɗaya da rabi ko minti uku mara kyau kaga waɗannan sun zama ƙudaje ke wanda su me suke bi na jasa wanda aka ce a yarɗin jama'a mu kula da wannan wannan ba a yaɗa irin wannan magana mun sha karanta wannan magana Imam Zahabi ya sha fadanta cewa wa kalamul aqrani ba'dhum fi ba'd yutwa wa la yurwa maganganun da sa'anni suke yi akan junan su boyewa ake ba a zuwa a yana kaman kana da mata ne guda biyu idan ka je gun wance ta yi magana akan uwarta ta faɗi muguwan magana ko ta faɗi wani yarfi ko haka biye mata to kar ka sake ka je ɗayan ɗakin kuma ka ce ai jiya ma tare da shamsiya kin ga mun ta ce a kanki to kaga maka ka zama sakare kina karanta nan mata yanzu wata rana sai sai an zo an sha kwalar ka tsaye da mata ya a ce munafikin Allah munafiki kai kake hada rigima a gidan nan za a wasu maza suna yi haka wani ma yana zaune da da da da Habiba suna magana da ita zai aika wa Shema'u abin da take faɗi ta ta wasa to to dalibai masu yin wannan shirman jama'a su ji tsoron Allah wannan ya fitina ne a cikin al'umma dan adam ba zai iya tsira da irin wannan matsalar ba sai ta faru da shi ko yaya to amma kar ta zama abin yadawa wannan ya zama wato cikin wato na lazina ibn atashi alfashi fil lazina am ya zama cikin la ilaha illallah ta'ala su ibn alqawl illa man bi ta haka jama'a mu kiyaye ko da ka ga wani ya saka a account ɗinsa na Facebook ko Twitter ba daidai bane ka kuma ka ci gaba da sharing ba daidai bane a takaita yaduwar irin waɗannan munanan maganganu akan malam wani ya soki malam wani malam wani ya mai mishi da raddi dan ana yawaita gaba tsakanin mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa shi da yafi kowa nagarta da imani da hankali da mutunci shi da Allah yace fa bi rahmatin min Allah lil talahu walau kunta faddan ghalid al kalbi la faddu min hawlik shi masabai ku daina kawo mana labari na wane ya kaza wane ya kaza wane ya kaza ku dina yace ina so in gamu da kowa da kyakkyawar zuciya da kyakkyawar fuska duk wanda za a kai mai labari a ce wane ya zage ka wane ya aibata ka wane ya cutar ka ba fa dutse bane shi sai ya jawo shi shi ma kaga daga nan ka ka fada da gabar saboda ka wannan mummunan tafarki ne ba tafarkin ilimi bane abin takeici kuma yanzu shi dalibai suke Allah ka kare malam yace fa innahum yataghayiruna taghayirat tuyusi fi zariba saboda malamai suna yin suna yin kishi da junansu kamar yadda ainihin wato bunsuraye suke yin kishi da junansu a cikin azzariba shine wurin da ake kiwon dabbobi me ake ce mishi ma a cikin garke ko koshin ge inda ake kiwon dabbobi to zaka ga suna suna suna yin abin kamar kamar waɗannan وعن عبد الله وعن عبد العزيز بن ابي حازم قال سمعت ابي يقول يقول yana cewa al-ulama kanu fi ma maba min az-zaman idza laqiya al-alim man huwa fawqahu fi al-ilm kana dhalika yawma ghanimah malaman da sun kasance idan malami ya gamu da wanda ya fi shi ilimi to ranar ranar riba sace zai tsaya ya kwankwada ya koya ya kwasa ya diba wai zalakiya man huwa mithluhu idan ko ya gamu da wanda yake tsaransa ne zakarahu to sai su yi muzakara sai su yi tutorial sai su yi group discussion sai su tattauna ilimi da junansu wai zalika ya man huwa dunahu in ya gamu da na ƙasa da shi ustazu ko ɗalibin da bai kai shi ba lam yazku anhu shi ma ba zai mishi girman kai ko ya ci mutum ko ya raina shi ba hatta kana hada zamanu shi ana nan haka shigo wannan zamanin tun zamanin su abu hazin ɗin bakin fasarar rajulu ya ibu man huwa fawqahu sai ga mutum yana sukan na sama da shi wanda ya san ya fi shi ilimi ibtiga an yanqati minhu hatta yaran nasu an yanqata minhu hatta yaran nasu annahu laysa bihi hajatun ilayhi hatta ibtiga an yanqati minhu dan ya yanke zumunta da ke tsakanin shi sai wannan wancan malamin shi ba ruwan shi da shi har saboda mutane su daina ganin bukatu a zuwa gare shi sai ga mutum dan magiyazu yana suka wani babban malami wani wanda bai taɓa rubuta ko shafi ɗaya na ilimi yana suka wanda ya rubuta shafi sama da dubu wani wanda ba a san shi ba a duniyar karatu sai ya fito from nowhere ne yana suka malamin jama'a tun ana suka ma wanda suke raye za kuma kamar da suka riga suka mutu yace wa yazbu ala man huwa dunahu sai kuma ya ya zagi na sama da shi sannan yana yi man na ƙasa da shi girman kai shine azzahu yana nuna ya fi su yana nuna shi ya fice fefe da su fa halakan nasu shine mutane suka halaka mutane suka shiga cikin imuwa da damuwa mutuncin malamai ya zama mai sauki ya zama abu kamar nakiya sabuwar nakiya saboda wanda ke da rigar malami shi ya fara sukan malami dan uwansa ko malamin da ke sama da shi ko malami sa'ansa sannan har ya bude wa jahilai kofa idan a gidanka kana zagin matarka a gaban ƴaƴanka wata rana zaka ji su wasu ne da zagin idan idan kana zama da ƴaƴanka kana zagin uwanka da kaninka da malamanka da ɗan uwanka mutanen anguwa shike na koyar ma yanka irin wannan gulma to haka duk malamin da ya zama ɗabi'arsa a majalisinsa ko a karatunsa ya ta sukan malamai ya ta cin mutunci yana aibata su za ga wannan shine mafi girman abin da zai gada wa ɗaliban shi Allah da kyau ka buga misali iri dubu in kaso duk malamin da ya ɗauki wannan wani ce ɗabi'a to babu abin da ɗaliban shi ɗauka matsayin ilimi kamar wannan cin mutuncin mutane aibata su zagin su wanda kuma ya gina karatun shi a matsayin wato ilimi da shi kaga sun gaji ilimi Allah ya ji kamala albani namu mun sha faɗa wannan magana kuma duk wanda san shi ya sani a makarantar nan malam bai ya dafa kawo mishi gulma wani malami kana farawa zai taka maka burki so da haka duk masu kawo gulma sai suka zama suna jin tsoro da shakkar kawo mishi irin wannan zance saboda zai maka abin da zaka ji kunya nan take to haka ya kamata malamai su zama amma ba su buɗe wa ɗalibai kofa a yi ta zagin malamai ana aibata su ba don yana komawa wulaƙancin na komawa ga darajar ita ainihin wato khasiyya ta ilimi qala abu umar rahimahullah wa qad galata fi an-nas fihi kathirun min an-nas wannan aibata juna an samu da yawa daga cikin malamai sun fada cikin wannan kuskure wa dallat fihi nafiqatun jahilatun la tadri ma alaiha fi dalika daga nan kuma sai wasu wawaye jahilai suka halaka kamar da muka faɗa malamai ne suka fada kuskure ɗaya biyu sai suka bude wa jahilai kofa halaka su jahilai sai suka auka ga baki daya dama tun da su ba su da ma'auni na gane daidai ko kuskure shi malami yana iya yayi daga baya kuma sai sai kuma ya ji cewa bai kyauta ba wataƙila ya je ya istighfari ko ya tuba sai kuma yana da wata hasana babba kai baka sani ba wanda Allah zai gafarta mai da ita kai kuma baka da irin wannan hasana wasayu fi hadha al-babi anna man sahhat adalatuhu to abin da yake madogara ingantacce madogara a wannan babi shine duk mutumin da ya tabbata cewa mutumin kirki ne wa thabatat fil ilmi imamatu ya tabbata cewa malami ne wa batat thiqatuhu wa banat thiqatuhu amince shi ya tabbata a ilimi wa bil ilmi inayatuhu aka san yana ba ilimi muhimmanci lam yultafat fihi ila qawli ahad ba za a koma ana kallon zancen wani mutum ba illa an yi a ce fi jarhatihi bi bayyanatin adilati sai ya kawo hujja bayyananniya wajen sukan wannan bima yasihu biha jarhatuhu wanda da shi zai inganta a jarraha shi ala tariqi shahadati kamar yadda ake kawo shaida wato sai ya kawo shaida sai ya kawo hujja sai ya tabbata beyond reasonable doubt wal ilmu fiha wal amalu fiha min al mushahadati ita kuma shaida ana aiki ne da abin da ka gani wal mu'ayana da abin da kai ido da ido da shi da zalika ga wannan abin da kake faɗa bima yujibu tasdiquhu fi ma qalahu wanda zai sa ya gaskata ka akan abin da ka faɗa li bara'atihi min al-jilli saboda ka barranta daga wani cuta a ranka wal hasad wal adawati wal munafasati babu hasada babu adawa babu munafasa wa salamatihi min dalika kulli sai ka tsira daga wannan gabaki daya fa dalika kulluhu yujibu qabula qawli قوله من جهة الفقه والنظر wannan shine abin da zai tirsasa al'ashi maganar ka da za ka kawo ka soki wani mutum mai kirki mai mutunci mai sanin ya kamata wanda aka yi da shi sai ka kawo irin waɗannan maganar sanan za a karba a ilmance bai yiwuwa kai mutum da aka san shi malamin addini aka amince da shi duniyar musulunci ta yadda da shi ana mutunta iliminsa ana mutunta darajarsa da mutuncinsa kawai ka zo rana a tsakakace mutumin banzai bai yiwuwa sai in ka kawo hujja ta gani da ido da shaida na gani da ido suka tabbatar da rashin mutuncinsa sannan za su yi mashi da mutuncin amma da wani sha'i'a da wata gulma da wani jita-jita da wasu maganganu marasa tushe wannan ba zai ba a karba amma abin mamaki mutane irin wannan da suke yi jita-jita cece kuce an ce ka ce shi suke karba su zubbar su zabge mutuncin duk wani mai mutunci shikenan kuma sai dai a cikin littafin Allah kawai mutunci shi gare to wannan mutane sa ɗaukar wa kansu zanubai ne masu girma na shiga cikin mutuncin mutane da kuma cikin wato alfarmasu sai sake cewa fa innahu wa amma man lam tathbut imamatuhu wala urifat adalatuhu wala sahhat li adami al-hifz wal itiqan riwayatuhu amma wanda ba a san shi a matsayin malami ba ba a san shi a matsayin mutumin kirki ba kuma ba yi da inganci wajen riwaya fa innahu yunzaru fihi ila mattafaqa ahlul ilmi alayhi to za a nemi a ga meye malamai suka haɗu a kansa wa yujtahadu fi qabuli ma jaa bihi ala hasabi ma yu'addi ma yu'addi nazar ilayhi kuma za a yi kokari a tantance abin da ya kawo bisa abin da ilimi ya nuna shi ma kaga ba mutunci shi za a ci ba wa dalilu ala annahu la yuqadu fi man ittakhadahu jumhurun جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد من البائنين dalilin da yasa aka ce duk wani mutum wanda musulmai suka rike shi a matsayin jagora ba za a karɓi maganar masu suka a kan shi ba saboda inna salafa radiyallahu anhu kad sabaka min ba'dihim fi ba'd kalamun kathirun minhu fi halil ghadab magabata tun cikin sahabbai an samu junan su sun soki junansu da wasu maganganu a halin fushi wa minhu ma umila alai ma hamala alaihi hasad akwai abin da kuma hasada ta za ta magana kama kala ibn abbas kamar ibn abbas ya faɗa wa malik ibn dinar wa abu hazim wa minhu ala jihati ta'wil akwai wanda kuma za a yi mishi wata fassara ta daban imma la yalzamu al-maqula fi wanda ba zai labarci abinda wanda aka yi magana game da shi ba ma qala al-qa'il fi wanda kalmar ba za ta lazimci a tabbatar da kan wanda ake magana akan shi wa kada hamala ba'dhum ala ba'din bisayf kai an samu ma wanda ya dauki makami ya yaki dan uwansa kamar da faru a Sufin da makamantun su ta'awilan saboda wata fassara wajtihadin da wata fahimta la yalzamu taqliduhum fi shay'in min huduna burhanin hujjati wa tudih amma ba a ba a biye musu ba muna ci gaba da karban duka maganganun duka bangarorin ba mu ce bari mu yi amfani da tunda su Aliyu sun fara da su Muawiya ba ruwanmu da su Muawiya kuma ruwanmu da su Aliyu ko tunda Ibn Abbas ya taba saban da Ibn Mas'udin ba ruwanmu da wani duk ba a taba yin wannan ba ana san duka maganganun su ayi watsi da wancan dan adalcin da ya faru da su to wannan ita ce kaida wadda take ainihin wato mu'tabara tun farko wa nahnu nuridu fi hadha al-bab min qawli al-a'immati al-jillati as-sikati as-sadati ba'dihim fi ba'd mimma la yajibu an yultafata fihi fihim ilayhi wala yu'arraju alayhi yace bari mu kwararo muku zantuttuka na manyan malamai amintattu jagorori wanda suka faɗi munanan maganganu akan junansu irin misalin abin da muka ce ba za a kalla ba ba za a yi aiki da shi ba wa ma yuwaddihu sihhata ma zakarna wa billahi tawfiq sai ce an mughira an hammad annahu zakar ahli al-hijaz faqala daga mughira wannan mughira ibn miksam kenan ad-dabbi shine yake cewa daga hammad Hamad ɗan Abi Sulaiman annahu zakara ahlal Hijaz ya ambaci yanzu mutanen Kufa ne sai aka ambaci malaman ƙasar Hijaz wato malaman Madina kenan da Makka su Maliku da sauransu fa qala sai ya ce kad sa'altuhum falam yakun indahum shay ji tare na je aikin haji na je Makka na je ziyara Madina duk wanda yake cewa malaman nan na je na ji ba abin da ma suka sani shi ba jahilai ne irin wannan magana yace wallahi na rantse muku da Allah lasbiyanukum waɗannan yaran naku na garin Kufa ɗan Islamiyya a alamu mai hun sun fi malaman Makka da Madina ilimi bal sibiyanu sibiyanu kace kai ƴaƴan ƴaƴan ku ba kaga da jin magana ka san ba magana ce da adalci sai a ce gafarta mala shi ke na a bata ka aje a ta yadawa a ce ai tsahire ne ma ai mala ya ce tsahire ne don mu ne gwanda maga ita za a ta ita za a ta yi kwankwanawa a ta jujjuyawa a ta saka hotunan waɗanda ake ganin da su yake ko garuruwan su ko majalisun su to amma kaga su malaman malamai na da in ba irin haka dan a nuna kuskuren magana ba ba za a kawo ta to shi da kanshi an mugira mugira sai ce lamma kadima alaina hamadu bin abi sulaiman min min makkah hamad dan abi sulaiman ya je makka ya dawo fa atainahu sai muka je gare shi inusallima alaihi dan mu mishi barka da zuwa fa qala lana sai ce ihmadullah ya ahlul kufa ya ku mutanen kufa ku gode Allah Allah ya muku baiwa kai ni laqitu ata'an wa tawusan wa mujahidan ai na game da waɗanda ake cewa malamai a makka su tawus su ata'u su mujahid falasibiyanukum wa sibiyanu sibiyanukum alamun ce wallahi ƴaƴanku da jikokin ku masu fisi ku gode wa Allah ana ta nuna muku cewa garin ku babu karatu malaman ku ba su iya ba to na je na ga wanda ake nuna muku shi kanshi mugira din sai ya ce hadha baghyun cewa Allah wannan ta'addanci ne malai ba daidai bane malamin nasu dai faɗa musu cewa sai ɗaliban suka ce haza ba zai wannan fa malam magana ce ma da yake kawai ta motsa ne hasada ce ta motsa Allah ya gafarta mai kala Abu Umar sadaqa Mughirat Ibn Abbar yake cewa Mughirat ibn Miksam da yace malam Hammadu dan Abi Sulaiman da ya kuskure wallahi da suka ya faɗa وقد كان أبو حنيفة وهو أقعد الناس بحماد يفضل أطاء عليه akwai abu hanifa wanda ya fi kowa zama a gaban hamadu ɗan abi suleiman shekarar shi goma sha takwas yana karatu a wurinsa kuma shi ya gaji majalisinsa kuma shi da kanshi hamadu an tambaye shi in ba ka nan wa za mu tambaya fatawa ce ku tambaya abu hanifa kamar shi da kanshi yana fifita a ƙa'u ɗan abi ƙa'u bin rabah a kan malamin nasa yana faɗa wa zakara umar bin shabba qala haddathana dahaq ابن مخلد قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أفضل من عطاء ابن أبي رباح shi ban taɓa ganin wanda ya kai a bawo ɗan abi rabahi falala ba kawo ko ya ga ya ga hammadun ko kuma yace wannan ya fishi falala wa haka abu yahya al-himmani qala sami'a aba hanifata annahu sami'a aba hanifata yaqulu fi aqa yace ya je yana faɗa game da abu aqa yana cewa wa qadru wiya an abi hanifata annahu annahu qila lahu ma laka la tarwi an aqa me yasa ba ka ra daga ƙawo ƙala li an yi ra'aituhu yufti bil mut'a yace saboda na gan shi yana ba da fatawa da halittar auren mutu'a ne saboda dan makaranta ibnu abbas ne wa qila lahu malaka la tarwi an nafi nafi fa na madina qala ra'aituhu yufti bi ityan an nisa'i fi adabihin shi kuma na ga yana halasta zakke wa mata wa idan mutum matarsa tana haila ko wani abu to ya iya zaki mata ta baya ta ta jikin cinyarta fatarak sai ne watsi da shi sai ne watsi da shi waɗannan ya bar su ne ba wai dan ba su da ilimi ba kawai dan suna da wata fatawa shazza da ta saba wa abin da ya yi da shi wa kana abu wani fata yakulu ma ra'aitu ahadan afdala min ata ibn abi rabah wa la ra'aitu ahadan akzaba min jabir al-ju'f ban ga malamin da ya kai aka uba ko ban ga mutumin da yake jami'an ju'ufi wani babban makareci ne ban wanda yake shi ƙarya ba wa kana al-auza'i yaqulu kanu yastahiyuna an yatahaddasu bi ahadisa bi hadisi fadail ahli al-bait yaruddu ahli ash-sham amma kanu ya'khuduna bihi yace sun kasance suna jin kunyar su dinga karantar da hadisan falalar ahli bait saboda wato a kada mutanen sham sarakunan ƙasar sham su daina ba su abin da suke ba su da taimaka a shi mutanen kufa ai galibinsu abin nan in shi'a su kuma mutanen ƙasashen makka da sauransu su kuma ba sa wannan shi'a kuma zamani ne na halifancin banu umayya idan aka ji ka cika yawaita karantar da hadisan ahlul baiti sai a ce to a cire sunanka a cikin a cikin listin wanda ake taimaka mawa to wannan ne yasa ba sa karantar da hadisan ba wai dan suna kin ahlul baiti ba don kawai su tsira da abin da za su ci a cikinsu da haka mutanen garin kufa ku daina zagin su saboda wannan abu mun gane ma'anar magana wa an zuhri qala ma ra'aytu qauman an qabala ura al-islam min ahli makka az-zuhri yace ban ga mutanen da suka kai mutanen makka warware ka'idojin musulunci wala ra'aytu qauman ashbaha bin nasara min as-saba'iyya ban ga kuma wanda suka kai wato kama da nasara ba fiye da waɗanda suke mutane Abdullahi bin Saba ba wanda yake su kama da Nasara gashi nan yace ya'ani ar-rafida rafida ba wanda yake su kama da ainihin wato kiristoci to shi kuma kaga az-zuhri duk da mutumin kasar Madina ne amma ya zo na kasar Sham saboda haka shi kuma tsakanin shi da rafida shi ma babu ɗaya kafa tsakanin shi da shi a babu ɗaya kafa to wannan dai yana kawo maka misalan irin abubuwan da aka aka jine aka kuma gani to sai yayi ta'aliki kaman da ya saba yace fa hadha Hammad ibn Abi Sulaiman wa huwa faqihul Kufati ba'da an-Nakhai kaga dai Hammad dan Abu Sulaiman shine babban malamin fiqh bayan Ibrahim an-Nakhai a Kufa alqa'imu bi fatwaha wanda ya tsayu akan fatwa a garin wa huwa muallimu Abi Hanifa shine malamin Abu Hanifata al-Nu'man ibn Thabit wa huwa alladhi qala fihi Ibrahim an-Nakhai shine wanda Ibrahim an-Nakhai ya ce game da shi hina kila lahu sai da aka tambaye shi man yusalu ba'da da aka ce wa za a tambaya bayan ka kala hammad yace a tambayi hammad wa qa'ada maqa'adahu ba'da kuma hammad shi zo na majalisin ibrahim an-nakhai yaqulu fi ata'in wa tawus mujahid kadir magar da yake fada akan ata'u da tawus da mujahid wa hum inda al-jami'i arda min kuma abun dukkanin ahlul ilmi sun fi shi mutunci sun fi shi ilimi وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله وأردى منه حالا عند الناس سنفيش سنة القرآن والسنة وفوقه في كل حال سنفيش تقوئنا لأنهم لم ينسب واحد منهم لم ينسب واحد منهم إلى الإرجاء سوى دبا أتقى دنجن تونس زواج الإرجاء وقد نسب إليه حماد شيكو أنت مرجئين وهذا أيضا به وأنه أخذه أبو حنيفة لذلك وإنش أبو حنيفة يقول الإرجاء والله أعلم وهذا ابن شهاب تكلكم ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة في زمانه أنهم ينقضون أولى الإسلام يسكي باكي يتي ومتانا كسر مكة سنا ورور الدين المسلم ما استثنى منهم أحد بيتيرا قوة با kawai sai wani ya ce ai duk mutanen Kano kaza ne ko duk malaman Zaria kaza ne ko duk mutanen Sokoto kaza ne irin wannan maganar sakakkiya haka wa fihi min jillatil ulama man la khafa bi jalalati fi din kashi kuma akwai manyan malamai a kasar makka waɗanda matsayin sa addini bai kuya ba wa azunnu zalika wallahu alam lima ruwiya anhum fi sarfi wa mut'atin nisa'i yace amma ina bashi uzurin watakila wannan magana yana yin ta ne game da su saboda abinda aka ruwaito a kansu na cewa fi sarafi game da riba wa mutu'atin nisa'i fatoyin su game da riba da ainihin wato yin auren mutu'a to wannan abin ne guda biyu ce sun warware musulunci gaba daya saboda waɗannan matsalolin kuma sanannu ne a musulunci babu kyau amma su kuma suna ba da fatawa ta cewa a iya yi ta wuri kaza ko ta wuri kaza kamar yadda dai aka sha tattaunawa to wannan zamu zamu dakata a nan malam ya ɗauko wannan magana za ku za ka je abubuwa na ban mamaki a wannan babi game da irin wato zantuttuka da malamai suke akan junansu kuma ka gane bayo aka fara sai dai bambancin kawai yadda ake reacting to abun a da boyewa ake a neman malamin gafara kuma a bayyana kuskurensa ɗalibai ma kaji ɗalibin ma da agawa ya ce kuskure ne ka yanzu mun kuma ita ce abun yaɗawa ita ce abun ita ce jalalan malami ita ce wato kaifin bakinsa da tsananinsa da rashin darajarsa to wannan kuma shine ma wani iliminsa mu kuma a yanzu kaga duk wani wanda ake zigawa ake ake ake helin ɗinsa a matsayin wani wani wani gwarzo to shine wanda wanda harshen sa yafi kaifi a wajen suka mutuncin mutane fala hawla wala quwwata illa billah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah sai gobe da yamma zamu da malam insha Allah Allah